بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ما جاء ما جاء في صدقة البطل babu kujeru game da yadda ake fitar zaka a cikin shanu ya ake fitar wa da shanu zaka da za a yi bayani a wannan babu to bai ya shafi hadisi ya ya sabo da imam malik أبو بكر الصديق المكي ya sabo da mai da mai kaisin wanda yake mutumin makka shi kuma ya karbo daga ɗan yamani cewa mu'azab da babba wanda manzon Allah yake cewa mu'azu dai ya fi ku sanin abin da yake halal da abin da yake haram
من ثلاثين a على hazamin salati na bakaratan tabi'a ya riki tabi'i a cikin raƙum a cikin shanu talatin shanu in sun kai talatin zakarsu sai a bada tabi'i wato ma'ana tabi'i shine ɗansa wanda yake ya isa ya bi iyayensa duk inda za su je a wajen kiwo Ah, wa min arba'ina bakaratan musinnata ya riki kuma musinna daga shanu arba'in وأوتي المال من ذلك an kawo wa abdullahi mu'az ibn jabalin shanun da ba su kai wannan adadin ba فأبى أن يعود منه شيئا ya rike ki ya riki wani abu daga gare shi bai karɓi komai ba a cikinsa وقال ya ce لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ban ji ba daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa akwai wani abu na zakka da za a karba a cikin shanun da ba su kai talatin ba ni ban ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin cewa akwai wani abu na zakka da za a karba ba a shanun duk da ba su kai talatin ba كان لقاه shi yasa ba zan karbi komai ba a ciki sai na gamu man- na koma wajen manzon Allah na gamu da shi na tambaye shi me hukuncin فأوتي رسول الله aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a ce mu'azim da jabalin ya dawo daga yaman kafin a ce mu'azim da jabalin ya dawo daga yaman sai Allah ya kaddara manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati
قال يا حياء ya haya yace مالك imam malik ya ce أنت ما تموت في من قال له بنو mafi kyawun abin da naji game da wanda yake yana da ragoya dabbobi tubakai ko awakai لا يجري wanda suke eh, na mai kiwo guda biyu wato ya raba su ga masu kiwo guda biyu mabambanta ba mai kiwo ɗaya ya haɗa ya ba ba a'a ga wasu shanun nasa ane masa kiwon su a wannan waje mai kiwon daban ga wasu shanun ane masa kiwo a wancan waje mai kiwon daban to mafi kyan abin da na ji a game da hukuncin wannan in ji imam malik أو على رحال koko ya raba shanun nasa ko tumakan nasa da awakai ga maki- ba- makiyaya masu yawa wanda yake kowanne a cikinsu yana yin kiwonsa ne waje daban ba a haɗa suke ba a ƙasashe daban-daban a garuruwa daban-daban أن ذلك يجمع cewa mafi kyan abin da na je shine cewa wannan za a tara gaba ɗaya bisa ma'a- ma'abocinsa يوديني وسلكته in ya so sai ya ba da zakkar daga ciki ba za a isra da cewa tunda an yi masa kiwon a kasashe daban-daban to ko ina a ce bara a lissafa a fitar masa da zakka iyaka nan ba a abin da ke akwai sai a haɗa dabbobin nan gaba ɗaya a yi jumlar su sannan abin da ya waje ba a ciki sai a fitar مثل ذلك misalin wannan الرجل يقول له ذهب mutumin da yake yana da zinare أو يوالده ko a ko azurfa تاركة wanda yake daban-daban بأيدي ناس a hannayen mutane daban-daban imam malik ya ce ai wannan za a iya ganowa ta fuskar kiyasi domin da ake mutum yana da zinari zinaru da yawa ya raba a hannun mutane daban-daban yana da shanu ya raba a hannun mutane am, yana da azurfa ya raba a hannun mutane daban-daban
أنه ينبغي له أن يجمعها sai ya kamata gare shi a ce ya hada ta waje daya فيخرج ما وجب عليه ya fidda abin da yake wajaba a kansa a cikin wannan gaba daya وقال يا هارون yanzu dinarin nasa da a cewarsa a cikin da nadirai ya ba da dinari dubu ane masa kasuwanci a ƙasar kazina ya ba da dinari dubu ane masa kasuwanci a ƙasar abuja za a ce sai ya fitar da zakar dinarin da suke zariya daban wa- ko wanda suke kazina daban na abuja daban a ya haɗawa zai ya fitar da zakar su gaba ɗaya to imam malik ya ce a ya kama idan shanu ne ko awakai ko abin da ya kama da haka zai hada ya fidda zakarsu duk da cewa ta yi ba waje ɗaya ake masa kiwonsu ba amma tun da dai duk nasa ne an sai ya hada ya fitar musu da zakka
قال ya يا هارون haya ya ce imam malik ya ce يقول له الضال aki mutumin da yake yana da tumakai da awakai إنها تجمع عليه مختلفة cewa za a hada tumakan nan da awakai a kansa a wajen karɓar zakka idan ya zama matsalan yana da tumakai ishirin yana da awakai ishirin in an hada sun zama arba'in to idan sai shekara sai a ce ba da zakka كان فيها ما تجوز in السلف dai matukar an hada din abin da ya samu ya kai abin da zakka ke wajen a ciki كذبت sai a- dole ne a fitar mata da zakka وقال Ah, ma- imam malik ya ce أما هي غنم كلها kowanne a cikin wannan dabbobi ne da tubakan da awakan da ana kiran su ganamu وفي الكتاب وردها yadda ya zo ko a a takardar da sayyidina umar ya rubuta a game da tsarin zakka yake faɗa cewa akuya ɗaya ce ke waje ba a cikin dabbobi da suke kiwo da kansu matuƙar sun kai awakai arba'in
قال مالك imam malik ya ce إن كانت الرهن هي أكثر binar ma'azi idan ya zama a tumakan nasa sun fi awakan nasa yawa kamar misali yana da tumakai talatin yana da awakai goma
ولن يجب على ردها إلا شاة ya واحدة zamo shi mai dabbobin nan ba abin da ya zaba a kansa sai ko akuya guda ɗaya هذا المتعصب تلك الشاة التي وجب على رد المال من الرهن to sai shi mai karɓar zakka ya riki wannan guda ɗaya da ta wajaba bisa mai dukiya daga tumakan inda tumakan sun fi yawa ya sa cikin talatin ɗin nan zai ɗau ɗaya shine zakkan wannan talatin ɗin da ma wannan goma وإن كانت المال أكثر idan kuwa zama awakan sun fi tumakan yawa kamar ya zama su awakan su ne talatin tumakan ko goma to sai a karbi zakka daga cikin awakan نعم إذ استوت الرهن والمال idan ya zama da tumakan nasa da awakan nasa duk daidai wa daida ne kamar duk yana da ishirin ishirin ne هذا الشاة to shi bai karɓa zakka sai ya karbi akuyar ko da da guda ɗaya da ta waje ba a dukiyar nan daga duk wanda yake so in ya ga ya riga a awakai ya fi sai ya riga a awakai in ya ga ya riga a tumakai ya fi sai ya riga a tumakan نعم. قال مالك to ya haya ce kala maliku imam malik ya ce وكذلك الإبل haka nan ma raƙuma al'irabu irin na larabawa masu tozo ɗaya والبول da kuma raguma irin na Khurasan na mutanen Farisa masu tozo biyu بما آمن لا فيهما ana hada su wajen ne su a wajen fidda zakka idan yana da wa'annan guda goma wannan ma na da goma sai a ce ya ba da awakai biyu ko sun shekara لا وقال a imam malik ya ce إنما هي إبل كلها da raƙuma ira da raƙuma buhutu wato da masu tozo ɗaiɗai da masu tozo biyu kowanne a cikin su ai raƙumi ne dukkanin su raƙuma ne إن كانت الإبل هي أكثر من البول idan zama raƙuma irin na larabawa masu tozo ɗaya sun cewa fiye da raƙuma irin na hurasan masu tozo biyu ولم يجب على ربها إلا ما يجب ya zama shi mai raƙuman nan zakara da ta waje ba a kansa raƙumi ɗaya ce kawai فإله من الإيراد سلامتها to shi mai karɓar zakar sai ya karɓi zakar daga cikin raƙuma irin na larabawa masu tozo daidai وإن كانت البول أكثر amma idan ya zama raƙuma irin na hurasan masu tozo biyu su suka fi yawa فإله منها to shi mai karɓar zakka sai ya karɓa daga gare ta kenan وإن استوت idan ko zama da raƙunan wanda raƙuman da suke iraq da wanda suke bukutu daidai suke فإله من أي ما شاء to shi mai karɓar zakka sai ya riƙi zakka daga duk wanda yake so قال مالك imam malik ya ce وكذلك البول haka hukuncin yake dangane da raguma da sha wato ma- irin na al'ada masu dogayen kafa da kuma jamusai raguma ma am shanu shanu na al'ada masu dogayen kafa da kuma jamusai su ne shanu masu gajerun kafa masu gajerun kafa duka wannan ana tara su wajen zakka a gaggame ita in ya zama yana da wato bakaru sha biyar yana da jamusi sha biyar sun kai talatin kenan don sun shekara sai a ce ya ba da tabi'i imam malik ya ce ai da bakaru da jamus duk shanu ne idan zama shanun masu doba masu doba kafafu sun fi jamusan shanu masu gajerun kafafu ya zama ba abin da ya zama abin mai shanun nan sai ko da saniya guda daya to sai da karbi zakara daga shanun da suke masu dogayen kafa idan ko jamusan sun fi yawa to sai ya karbi zakar daga cikinta idan zama da jamusin da bakarin daidai wa daida ne to ya samu ya karbi zakar shi mai karbar zakka daga duk wanda yake so idan zakka ta wajaba a cikin wannan wajibi ne a fita zakar ga dangin guda biyu gaba daya imam malik ya ce wato a wasu nusohin kala haya ya ya ce kala maliku imam malik ya ce man afa da mashatan wanda ya samu karuwa da dabbobi na raƙuma ko shanu ko tumakai ko awakai alaihi biha ba a cewa fitar da zakka a cikin wannan abin da ya samu karuwa sai shekara ta kewayo gare ta daga ran da ya samu inda za a ce zakka za ta iya wajaba a kansa a cikin dabbobin nan da ya samu karuwarsu wato aka ba shi kyauta ko sadaka to ko ya gada sai faɗin da yake kafin a ce ya samu wa'annan daman yana da dabbobin da yake sun kai misali abin da ake kira nisabi kuwa shi ne duk wani yawa na dabbobi dabbobin da yake sun kai a ce a fitar musu da zakka fitar musu da zakka wajiba ce ko dai zama in raguma ne sun kai guda biyar in kuma shanu ne a ce sun kai talatin idan kuma tumakai ne ko awakai a ce sun kai arba'in shi yasa da a ce mutum yana da raguma guda biyar ko yana da shanu talatin ko yana da tumakai ko awakai guda arba'in sai kuma ya samu karuwar raguma zuwa nasa na da ko ya samu karuwar shanu zuwa shanunsa na da ko ya samu karuwar tumakai ko awakai zuwa tumakansa ko awakansa na da ta fuskar siye ko kyauta aka bashi ko ko gazaye gasar na ya zai masa dole ya fita uwa da waɗannan wanda ya sami karuwarsu daga baya tare da dabbobinsa da suke hannunsa tun da can ne ya saji kuwa sanda aka ce wannan dabbobin nasu ne wanda suke hannunsa tun da can ya zai masa dole ya fitar musu da zakka ko da ko a ce shekara bata kewayo ba bisa wannan karuwar da ya samu yana da shanu talatin ya fitar musu da zakka a watan rajab shikenan wajen muharram sai aka ba shi shanu goma ko ya gada to shi kenan zai darajar ya zo suna arba'in sun zamo arba'in da talatin ɗinsa wanda ya kyauta musu da zakka a watan raja da kuma wannan goman da ya fa'idanta a watan muharram to sai ya hada a watan rajab din ya fitar musu zakka a matsayin arba'in ne shi yasa sai ya bada musinna sai ya bada musinna a cikin su ba a ce sai ya fitar wata talatin din nan ba in ya so goman nan gaba a wa duk zai hada ne ya fitar musu da zakka kai ko da ma a ce abin da ya samu karuwarsa na daga dabbobin nan wanda ya hada da nasa dabbobin da suke hannunsa tun da can an riga an fitar musu da zakka kafin ya siya in siye da rana daya au kabla an yarsa ko kafin a ce ya gaje ta da kwana ɗaya to duk da haka dai ya zare masa dole ya fitar musu da zakka tare da nasa dabbobin yayin da zai fitar wa da nasa dabbobin zakka wato in shekarar wato lokacin fitar zakkar dabbobinsa ya zo imam malik ya ce inda za a kwatanta wannan dan a gane ta ina aka riko hukuncin wannan yana daga irin inda wasu wuraren mu wadda ta kan kawo usul wato asalan da aka koma gare su wajen fidda hukunci Mm, yanda za a kwatanta wannan kamar azurfa ce da mutum ya fitar masa da zakka sannan ya sai urura da wannan azurfar tasa da yake ya riga ya fitar masa zakka ya sai ururar daga hannun wani وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه السلفة ya zamo za a ce wannan ururar tasa da ya siya zakka na wajaba a kansa idan ya siya irin wanda za a ce yana siyarwa sai ya fitar masa zakka ne ويخرج الرجل آخر صدقتها ya zamo shi mai siyarwa ya fitar da zakkar هذا اليوم a yau ranar da shi mai sayan ya siya ويخرج الآخر shi kuma ɗayan sayu ya zamo gobe in ya siyar in wadda zakka ke waje ba a cikin ta zai a ce ya fitar mata da zakka alhali ba ta riga ta shekara a hannunsa ba Eh, alhali ba ta riga ta shekara a hannunsa ba za a ce ya fitar mata da zakka haka din ne قال مالك imam malik ya ce
للرجل a game da wani mutum إذا كان له غنم idan ya zamo yana da tumakai ko awakai wanda ba su kai a ce a fitar musu da zakka ba فاشترى إليها غنما كثيرا sai ya siyo wasu tumakan ko awakan masu yawa ya hada da nasa يجيب في دونها ya صدقة zama wanda ya siyo din ma ko da ma ba su gari haka ba ai ya kai a ce dole a fitar musu da zakka kamar misali ya siyo awakai ko tumakai ɗari ga shi a dacen yana da talatin dacen yana da talatin sai su sai siyo ɗari ba ya kasa da ɗari ma ai ko arba'in ne ya isa ake a fitar musu da zakka
أو أنسها ko zama ya gada أنه لا تجب عليه لبلد كلها صدقة to shi a wannan halin zakka ba ta wajaba a kansa a game da dabbobin nan nasa da wanda yake da su can, da wanda ya siya din nan daga baya hatta ya hula alai halhaul sai shekara ta kewayo gare ta daga ranar da ya samu ko daga ranar da ya siya bisira'in ya fa'idance ta da ta fuskar siye أو ميراث ko gado shi yasa a- ashe sharadin a ce ya hada ya fitar musu da zakka sai in ya zamo daman abin da yake hannunsa ya kai misali amma mun abin da ke hannunsa da kai misali ba to zai fuskanci misali ne daga ranar da yake ya mallaki wannan nisabin sabo da wannan nisabin sabo da wancan wanda yake hannunsa وذلك abin da yasa aka ce wannan أن كل ما كان إلا بدين shine cewa duk wani abin da yake hannun mutum na daga dabbobi da ya zama dabbobin da suke hannunsa da kai a ce zakata ta waje ba a cikin su ba sawa'u raquma ne ko shanu ko tumakai ko awakai to bai zama ba a lis- ba a yadda za a yi a lissafa wannan a matsayin misali na dukiya sai dole an samu a kowane dangi nata abin da zakka ke waje ba a ciki wannan shine misali wanda wajibi ne akan sa ya fitar da zakka a wato a kan tare da shi ya fitar da zakkar abin da ya samu karuwarsa abin da ya samu daga baya din kaɗan ne ko mai yawa ne daga dabbobi ya san yana da talatin ya sai goma kamar a shanu sai ya hada ba sai sun kai wanda ya siya din sun kai shekara ba a sai ya tobi shekara talatin din da suke hannunsa tunda shanu talatin ai sun kai nisabin zakka
قال مالك da malik ya imam malik ya ce ولو كان لرجل إبل da a ce wani mutum yana da raƙuma ko yana da shanu أو غنم ko da tumakai ko awakai يجب من كل جزء من حسنة da yake zakata wajen a kowane nau'i nata ثم أفاد إليها sannan ya sami karuwar raƙumi zuwa gare ta أو بقرة ko shanu أو شاة ko a wato a raƙumi ɗaya ko saniya ɗaya ko akuya ɗaya دفع مع ماجر to zai fitar wa da wannan guda ɗaya da ya samu zakka tare da dabbobin da ke hannunsa yayin da zai fitarwa da ta hannun nasa zakka shi yasa da a ce matsala yana da tumakai ko awakai wanda gaba ɗayansu ɗari da ishirin ne wanda shi yana fitar musu da zakka ne a watan muharram amma sai ya rage a watan wato zulhijja sai aka ba shi akuya ɗaya ko tinkiya ɗaya ko ya siya ko ya gada ko abin da ya kama da haka kagan ya hada da nasa sun zama nawa ɗari da ishirin da ɗaya a tumakai ko awakai ko ishirin ɗari da ishirin da ɗaya ne ke waje ba awakai biyu ko tumakai biyu to shi yasa zu wannan ɗayan da ya samu daga ba duk da cewa ya rage wata ɗaya ne shekarar dabbobinsa ta zakka ta cika amma sai ya hada da nasa dabbobin shi yasa yanzu sai a ce sai ya ba da biyu sai ya ba da biyu a watan muharram
هذا أحب ما سمعت imam malik ya ce wannan shine mafi soyuwar abin da na ji a game da wannan قال مالك imam malik ya ce a game da zakka يجب على الرجل da ta wajaba a kan mutum فلا توجد ya zama wannan nau'in na zakkar da ya wajaba a kansa ba shi da ita أنها إن كانت ابنة محارم cewa idan da a ce bintu maharin ce ta wajaba a kansa a tinkiya ko akuya wadda an yaye ta har uwarta ta yi ciki da mai binta فلم توجد ya zama ba a samu bintu maharin dinnan ba إذا ما كان حق له ذكر da to sai a rike ibn lahun namiji a maimakon ta ko ya zama raƙumi ne ya wajaba a kansa wadda take wato taguwa ce ibnatu bahari to sai zama ba bintu mahari da to sai a rike ibn lahun a maimakon zakarun namiji wato dan wanda yake ha- an haifi sakonsa mai binsa yana shan nono
وإن كان البنت الأم idan bintu lahun ce ta wajaba a kansa كتب ko heka أو جزاء ko jaza'a
لم تكن عنده ya zama bai da wannan كان على رجل da sai zama dole a kan shi mai rakuman ya je ya siyo ya siyo bintu labunin dinnan ma'ana kenan ba a ba da wani abu a maimakon bintu labunin ba kamar bintu maharin ba da ake ba da ibnu labunin a maimakonta amma bintu labunin ko hikka ko jaza'a wannan ba a ma da wani abu a maimakon su
حتى يأتيه بها har yanzu masa da wannan irin wadda ta wajaba akan nasa ولا يحب أن يوليه قيمتها ba na ganin daidai ne a ce ya ba shi mai karɓar zakar kuɗin wannan dabba ba daidai ba ne shi mai dabbobin nan a ce- ya ce da mai karɓar zakar kaga abin da ya waje ba a kai na bintu labonin ne ga shi ban da bintu labonin bintu labonin yau a kasuwa in kana da dubu sittin za ka samu ga dubu sittin ka je ka siya imam malik ya ce ina ganin haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne a ce ai haka din ya je shi da kansa ya siyo masa ya kawo masa وقال مالك imam malik ya ce a cikin raguma masu zuwa ɗebo ruwa والبقر ko shanu wanda ake aiki da su wajen noma والبقر ko shanun da suke huda ko suke noma إني أرى أن يوعد من ذلك كله ni ina ganin cewa a karbi zakka idan waje mafi sadakatu idan zakka ta wajaba a ciki wato shi sadakatu a nan da yuhaza da waje sun yi tanazuri a ciki shi yuhaza yana neman ya sa ya zamo na ibul fa'ilinsa wajabar kuma na neman ya zamo wato fa'ilinsa shi yasa idan a wajen malaman kofa ne ya ce sadakatu din a bashinsa cewa na ibul fa'ilin ne ya fi a ce fa'ilin wajabar din an shafe shi wajen malaman basara ko sai su ce a a ce sadakatu din nan fa'ili ne na wajabar na ibul fa'ilin yu haza an shafe to haka ya fi shi ne in amila ne tara ya fi sinin amal gabalu falil wahidi minhum al amal والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أحسن غيرهم ذا غيره واختار أحسن غيرهم ذا أثرة to
سلكت الأعداء kula ɗaya yadda ake fidda zakka ga wanda da dabbobin da ba na mutum ɗaya ba mutane ne mutum biyu ko fiye da biyu suka haɗa dabbobin su waje ɗaya to ya za a fitar da zakkar dabbobin nan da suke na gamayya ne na haɗaka ne قال مالك Ima- a- a imam malik ya faɗa a cikin mutum biyu da suka haɗa dabbobinsu إذا كان الراجل والده matuƙar da ya zamo shi wanda yake musu kiwon mutum ɗaya ne فعل والده ya zamo karin dabbobin ma guda ɗaya ne والغار والده wurin da suke maraita ɗaya ne والدر والده gogan da ake amfani da shi wajen ba ba su ruwa ɗaya ne
الرجل sannan su mutum biyun nan sun zama masu cuɗanya ne da juna wani na arafa kuma ko da ko a ce kowanne a cikinsu zai iya ware dukiyarsa daga dukiyar dan uwan a gamayyarsa duk da haka dai za a ɗauke su a matsayin wanda yake sun cuɗanya dukiyarsu a sun cuɗanya dabbobinsu shi yasa in an tashi fitar musu da zakka za a fitar da zakkar kamar da a ce dabbobin na mutum ɗaya ne
kala imam malik ya ce والذي لا يعرف ماله مما يساعده wanda bai san dukiyarsa ba ma bai san nasa dabbobin ba daga dabbobin abokin haɗu a ɗawarsa ليس to shi wannan a tsarin malaman fikihu ba a kiransa khalilu
انما هو الذي shi abokin tarayya ne abokin tarayya ne tunda bai san wanne ne nasa ba wanne wanne ne ba nasa ba in an tashi sai dai a raba dabbobin daidai wanne da قال مالك imam malik yace ولا تسب السلف zakka ba ta wajaba bisa mutane biyu da suka cuɗanya dabbobinsu لا يكون لكل واحد منهما مالك مثل السلف sai hakkun kowanne ɗaya a cikinsu ya samu abin da zakka ke waje ba a ciki shi yasa da a ce su biyu suke da timakai da awakai wannan ya kawo ishirin wannan ya kawo ishirin a kan tudanya sun kai arba'in to yanzu ba dama mai karɓar zakka a ce zai karɓi zakka a dabbobin nan arba'in ko da dai arba'in ta kai zakka amma kuma kowanne a ciki inda za a ware nasa za a ware masa 20 ɗinsa a 20 bai isa zakka ba Ya tubakai ko awakai 20 ba su isa zakka ba
وتفسير ذلك da za a yi bayani akan wannan bayanin da za a yi akan wannan أنه إذا كان لأهل الخليلين أربعون شاة cewa idan da a ce ɗaya daga cikin wanda suka haɗa dabbobin nan nasu yana da awakai arba'in زائدا ko fiye da arba'in وللآخر أقل من أربعين شاة shi ko ɗaya abin da ke da shi mai kasane da awakai arba'in كانت السلفة على to الذي abin da za a ɗauka na zakka sai zama dole a kan wanda yake da awakai arba'in ne شاة wanda yake da da awakai arba'in ولم تكن ولم تكن على الذي له أقل من ذلك ba wata zakka da za ta wajaba a kan wanda yake shi nasa tumakan ko awakan ba su kai arba'in ba فإن كان لكل واحد منهما ما تكن فيه السلفة idan zama ko kowanne a cikinsu منها a yana da abin da zakka ke wajaba a ciki to jibi a tin sadaka a sannan ne za a hada a fitar da zakkar tasu kamar da ake dabbobin na mutum ɗaya ne
وجبت السلفة عليهما zakka sai ta wajaba a kansu gaba ɗaya وإن كان لأهلهما ألف شاة idan da a ce masalan ɗaya daga cikinsu yana da awakai dubu أو أقل من ذلك ko ƙasa da haka ما تكن فيه السلفة daga duk abin da zakka ke wajaba a ciki وللآخر أربعون شاة shi ko ɗayan yana da awakai arba'in ne أو أكثر ko fiye da arba'in هما خبيثان da su sun zama macuɗanya sai yasa yanzu da me awakai ko tumakai dubu zai haɗa da me guda arba'in sa'in ya zo guda ne zai kama zai kama guda goma ne to ba za a ce shi ne awakan nan dubu shi ne zai daunoyin duk goma nan ba za a ce dubu da araba gida dubu da arba'in shi ne dubu ya ba da kashi dubu a cikin gida da arba'in da gida gida dubu da arba'in da shi kuma mai arba'in ya ba da kashi arba'in a cikin gida dubu da arba'in da haka za a yi shi yasa za a dubi adadin nasu ne sai a raba da abin da aka ɗauka a raba abin da aka ɗauka bisa haka kowanne ya ɗauka gwargwaron adadinsa duk da cewa shi mai dubu ma da ake mai arba'in zai ware kayansa mai karɓar zakka ya zo ya tarar me zai karɓa ba goma ba amma yanzu da ya zo ya samu da dubu da arba'in shi din ma dai goma zai ɗauka amma ba a ce shi mai arba'in din ya tashi haka ba saboda idan da shi kada ya zo aka samu da arba'in za a karbi zakka ko ba za a karba ba a za a karbi zakka shi yasa a yanzu da ya hada da mai dubun nan ya samu rai inda abin da zai bayar bai kai cikakkiyar akuya ba ehem bai kai cikakkiyar akuya ba zai ba da kashi arba'in ne cikin kashi dubu da arba'in na awakai goma a shi yasa kaga ya samu rage kenan ai ala kulli hali duk da haka ya samu rage kamar yadda shi ma mai dubban ya samu rage a maimakon ya bada goma shi kadai to yanzu rabawa za to za su koma wa abin da ya karu a kai tsakanin su daidai wa daida gwargwadon kyata kidayar dukiyarsu shi mai dubu a bashi gida dubu a cikin dubu da arba'in shi kuma mai arba'in a bashi gida arba'in a cikin gida dubu da arba'in imam malik ya ce wanda suka haɗa rakunan wajen kiwo tafiyar su ɗaya da waɗanda suka haɗa tumakansu ko awakansu a wajen kiwo suna haɗuwa a wajen fidda zaka gaba ɗaya matuƙar da ya zama kowane ɗaya cikin su yana da abin da zakka ke waje ba a ciki wannan kuwa abin da ya sa aka faɗi wannan cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zakka a cikin abin da bai kai raƙuma biyar ba shi yasa idan da a ce wannan yana da raƙuma sha tara ne wannan kuma yana da huda aka hada ta iya zai da guda nan ashirin da uku zai ce ne yau jama ciki a wasan hudu to shi mai raƙuman nan hudu bai da komi shi yasa ba hakkin sa ne ba ma'anin ya ce zai karɓi raƙum an an awakan hudu sai ya duba ga ai wanda yake na da nisabi a ciki sha tara ne a raƙuma sha tara ko me ke waje ba awakai uku shi yasa hakkin sai karɓa awakai uku dama wannan haka mafi yawan malamai suke kai amma akwai wani malami ɗaya daga cikin manyan mustahidai na musulunci shine imamul auza'i na sham mustahidin mutan sham wanda shi ya tafi akan cewa a matuka an haɗa dabbobin to ko da wanda bai da nisabi in aka zo aka fidda zakka sai zakka ta shafe shi kuma ko da dukiyar wani a cikinsu bai kai nisabi ba ta kai nisabi ba amma zamo saboda an hada abin da yake ya waje ba ya karu to dole har shi za a raba wannan abin da ya waje ba ya shi yasa shi malam zai yana faɗa an tuma kamalikin wahidin ko matsayin ko matsayin mamallaki ɗaya ne yasa da mafi yawan malamai da ce wannan da awakansa ishirin wannan da ishirin suka hada in sa'i ya zo bai da dama ya ce zai kama zakka a ciki sai a ce masa yo kai wannan na mutum biyu ne kowanne a cikinsu ko bai da arba'in ba wanda yake da arba'in a cikinsu kowannen su ishirin ne da shi amma wajen malam auza'i ya ce a an sa'i ya zo ya tara zai kama ɗaya yawa sai su raba tsakanin su rabi rabi kowa ya ba da rabin in ji shi malam auza'i to wato ya auza'i imamul auza'i ya fati hijira ta ɗari ɗaya da hamsin da bakwai yau fati hijira ta ɗari ɗaya da hamsin da bakwai to ga to gabaninsa shi yana beirut to a fesna umar don haddam allah ƙara dagare shi ya faɗa isa ya mutu ganami zama da arba'in shatan shato akwai a ce waje ba a cikin timakai ko awakan da suke kiwo idan ya zama sun kai arba'in za a fada akuya daya ko kinkiya daya imam malik ya ce wannan magana da ne shi ne mafi soyayyar abinda na ji zuwa gare ni a game da wannan wato ba magana ce da za a ce malaman madina sun yi ittifaki a kai ba akwai sabani a tsakaninsu amma shi imam malik ya zabu ya zabu wannan kaurin ya zabu wannan kaurin shi yasa da inda imam malik ya cewa za a fi masa fito ilai shi zalika to yana nuna cewa ko a tsakanin malamin madina akwai sabani a game da masala amma inda yake ba sabani tsakanin malamin madina sai ce al'aurul mujtama'u alaihi indana ko allazi lam yazal alaihi ahlul ilmi bi baladina ta nuna kenan malaman madina gaba daya sun yi ijma'i akan haka imam malik yake sai da umar yake ba daidai ba ne a hada tara tsakanin dabbobin da suke daban-daban ba daidai ba ne wannan da tumakansa guda sittin wannan ma da nasu tumakan ko awakan guda sittin sai shekara ta taho su ce ba za su haɗa sun zamo ɗari da ishirin yadda in sa iya zo ya samu ɗari da ishirin zai ce ba za ya kama guda ɗaya a dole a basa sittin sittin ɗin nan in sa iya zo a kowace sittin ya kama ɗaya
ولا يقرب بين مسلمين ba daidai bane kuma a ce za a raba tsakanin dabbobin da suke a haɗe أن يتصل don tsoron zakka kamar suna da dabbobi mai tan da arba'in kowanne da ɗari da ishirin sai sa'i ya kusan zuwa in ya zo ya tadda mai tan da arba'in guda nawa zai kama zai kama guda uku tunda daga mai tan da ɗaya uku ake kamawa mai tan da arba'in za a kama guda uku ne to sai bara mu raba sai su raba ya koma ɗari da ishirin ɗari da yan ɗari da ishirin a ɗari da ishirin ɗaya za a kama ya sa maimakon su ba da uku a gaba ɗaya yanzu sun koma sun ba da biyu kenan to ba daidai ba ne in dai aka gano sun yi haka za a ce dole uku za su baya
أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي sai lamarin da sha'anin shi sai da nama ya faɗi wannan magana yana nufin masu dabbobi da maganar nan tasa قال مالك imam malik ya ce وتفسير وتفسير لا يجمع بين كلمة wa wata tsiru kauli yadda za a yi bayani akan maganar imamu sayyidina umar da yake ba daidai bane a haɗa tsakanin dabbobin da suke daban-daban أن يكون النفر ثلاثة a ce an samu mutum uku الذين يكون لكل واحد منهم أربعون alhali kowane ɗaya daga cikin su yana da tumakai ko awakai arba'in قد وجبت على كل واحد في ذلك السلامة ya zama zakka kenan ta wajen kusa kowane ɗaya daga cikin su a dabbobin nan nasa za a ce dole ba da ɗaya tunda sun kai arba'in gaba ɗaya su ukun za su ba da guda uku kenan فإذا أذلهم المتسلم idan mai karɓar zakka ya zo ya kusa zuwa wajen su ذبحوها mutum za ta haɗa sha tumakan nan nasu ko awakan nan arba'in arba'in su koma ɗari da ishirin لأن لا يكون zai zama ba abin da ya waje ba a kansu a ciki in ba akuya ɗaya ba فهو عن shi ذلك yasa aka hana masu dabbobi daga ɗaukan irin wannan matakin in ma har suka ɗauka aka gano sun yi haka ne don gudun zakka to sai a riƙe su da yadda take kafin su yi ka-
وتفسير وتفسير قوله yadda za a bayani akan faɗin sayyidina umar بين المسلمين ba daidai ba ne a raba tsakanin dabbobin da suke tare أن العدلين cewa macuɗanya da suka haɗa dabbobinsu يكون لكل واحد منهم ya أربعون zama matsalan kowannensu yana da a- akuya ɗari da ɗaya فيكون عليه ما فيها ثلاث ذلك ya zama kenan in sun haɗa ɗari biyu da biyu kenan za a ce me awakai uku sun waje ba a kansu a ciki tunda tun daga ɗari biyu da ɗaya abinda ke waje ba awakai uku فإذا أذلهم المتسلم idan mai kafa zaka kusan zuwa wajensu
بينما ga nan masu ce ba za su raba dabbobin nasu kowa a dau ɗari da ɗaya ya zama fanar ya kun ala kulli wahidin min huma illa shatun wahida kowannen su ba abin da ya wajaba a kansa kenan sai ko akuya ɗaya ya zama gaba ɗaya su biyun sun ba da awakai biyu فهي عن ذلك shi yasa aka hane su daga irin wannan تنكير aka ce أجمع بين مختلفين ba daidai bane a ce za a tara tsakanin duk- dabbobin da za a rarraba suke ولا يفرق بين المسلمين ba kuma daidai bane a ce za a raba dabbobin da da a haɗa suke أن يتذكر من don tsoron zakka don tsoron zakka قال مالك imam malik radiyallahu ta'ala anhu yace هذا الذي سمعت wannan bayanin da ne shine abin da naji daga bakin malamai wannan bayani da ne shine abin da naji daga bakin malamai kaga irin wannan magana ta imam malik ladabi ce babba ga duk wanda zai zo daga baya fassarar nan da imam malik ya faɗa ba wai ya kawo ta da fahimtar kansa bane hatta ya ji daga bakin malamai sun fassara ta yasa magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hoto wani babban sahabi ka ce zaka dauka ka fassara yadda ka ga dama ko yadda ba haka ka ji ba ka ji bane a bakin malamai ai ba karamar banna ba ce in haka din na iya fayuwa zuwa banna mummuna gabawa to jalan lazim ta ci ba ma za fi ma ja fi ma yutar da bihi min al-fakhali tasaraka